أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه اهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu yau ashirin da tara ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma yau sha tara ga watan ashirin ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai kamar yadda muka saba za mu fara da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashi shirar sahabi na farko sahabi na 64 shine sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu shine sahabi na 64 a cikin jerin sahabban da aka yi tarjamar su a cikin wannan littafi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu sayfullah mala ya ce masa saifullah saifullah takubin Allah wannan sunan an ciro shi ne a cin hadisi kamar yadda za mu gani nan gaba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kira sayyiduna Khalid bin Walid radiyallahu anhu a matsayin saifullah ya faru a lokacin da aka je yakin mu'ta a lokacin da duka jagorori guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su cewa idan wane ya rasu wane ya zama idan shi ma ya rasu na ukun ya zama dukkaninsu su uku gabaki ɗaya aka kashe su suka yi shahada ƙarshe aka naɗa sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya jagoranci musulmai har aka kai matsayin da aka kai to a cikin ba da labarin da annabi sama yake yi domin ba da shi aka je yakin ba yana madina lokacin da sayyiduna Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya karbi tuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce akhadha ar-rayata sayfun min siyufillah wani takobi daga cikin takubban Allah ya karbi tuta tutan musulmai bata zama ta faɗi ƙasa ba don waɗannan jagogorin guda uku sun rasu to daga nan ne ya samu wannan taken nasa saifullahi malam ya zaɓi ya kawo mana wata shimfiɗa kai tsaye da al'imamu zahabi ya yi a cikin littafansa guda biyu littafin farko shine littafin shiyaru alamin nubala da kuma littafin sa tarihul islam wannan gabaki dai larabcin da malam zai kawo mana kusan na farkon nan to gabaki ɗaya abin da yake cikin littafin shiyaru alamin nubala ne yace innahu Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira shine Khalid dan al-Walid dan al-Mughira babansa sunansa al-Walid ibn al-Mughira al-Walid ibn al-Mughira yana ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin Qurayshawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai azurta su da musulunta ba Allah bai azurta su sun musulunta ba to yana cikin waɗannan shi al-Walid ibn al-Mughira amma kuma sai Allah ta'ala ya fitar da ɗansa ya zama zakka Khalid bin Walid radiyallahu anhu saifullahi ta'ala shi sagiduna Khalidu takobi ne na Allah maɗaukacin sarki wa farisul islami kuma shi gwarzo ne na musulunci an sha fassara mana faris asali daga farash ne alladhi yuhsinu qiyadata al-farash shine ake ce masa alfaris allazi yuhsinu siyasata alfarshi aw qiyadatahu wanda ya iya juya doki ya sarrafa doki yadda ya ga dama shine ake ce masa faris to sayyidina Khalid bin Walid shine gwarzon musulunci walayful mashahidi sannan kuma shine zaki wanda ya kasance na fagaji al mashahid jam'i ne na mashhad المشهد فجنفامة to zaki ne na fagen fama as-sayyidu sannan shi shugaba ne al-amiru kuma gwamna ne ko jagora ne al-kabiru babba duk waɗannan sufofin Khalid bin Walid ne al-Imam zahabi rahmatullahi alaihi yake siffanta shi da su qa'idul mujahidi Khalid radiyallahu anhu jagoran masu jihadi Abu Sulaiman al-Qurashi al-kunyarsa Abu Sulaiman al-Qurashi ba Quraishi al-Makhzumiyyu dan kabilar banu makhzum ne kabilar banu makhzum mun san ɗaya daga cinsu ita ce wannan allati kanat tasta'iru al-amti'ata fatajhaduha sai ta ari abu sai ta musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke mata hannu da aka kawo ta wajensa shi al'amarin yema mutane girma aka ce wane ne zai iya zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya roƙa cewa ka a yanke mata hannu domin za a yi abin kunya da haka aka je aka ce ai ba wanda zai iya fi hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah usama ibn zaid radiyallahu anhuma usama ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa annabi sama ya hushi ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah ya usama yanzu kai usama karfin halinka ya kai ka iya zuwa ka nemi a sharyar da haddin Allah mace ta cancanta a mata haddi ta cika sharɗa na haddi sannan sai ka zo ka ce a ne a mata haddi ka a mata a sharyar da wannan haddin to kabilar su ɗaya babban gida ne almakiyu sannan ɗan makka ne dama daga ce masa alƙurashi ya isa ko da ba a ce almakki ba ai babu wani wanda ba wanda ya zama ƙurashiyun amma kuma ba makkiyun ba ne sai dai idan ya tashi ne daga ba kamar yadda shi kanshi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya koma madina وابن أخت أمي المؤمنين ميمونة بنت الحارث sannan kuma ɗan uwar uwar mummunai maimunatu bintul harith mata annabi sallallahu alaihi wasallam mamarsa ita ce lubabatul kubra gidansu akwai lubabatul sughra akwai lubabatul kubra lubabatul kubra ita ce mamarsa mamar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ita kuma ita ce lubabatul sughra sai kuma maimunatu bintul harif ita kuma ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam so da ka dukkanin su 'yan gida ne 'yan gida annabi sallallahu ne shi ya sa khalid radiyallahu anhu wata yake yake ba mu riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana hadisi mutafaqun alaihi ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ibnu abbas shi kenan sai aka zo ma annabi sallallahu sama da naman damo sai manzo Allah sallama zai sa hannunsa ya ci sai matar annabi sama maimunatu bintul harith ta ce akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima yuridu aklahu ku ba annabi sama labarin me yake zan ya ci ya san ko me sai aka ce innahu dabbun ai damo ne to sai manzon sama sai ya cire hannunsa wanda suke ɗakin daga ci har da Khalid radiyallahu anhu da suka ga manzon sama ya kici su ma sai suka kyamata sai suka kici sai manzon sama ya ce ka ci Khalid ya tambaya ce a haramun hu shi haram ne ya ma'aikin Allah manzon sama ya ce a na taso garinmu ba shi sau da haka ni kuma sai na zama na taso ba na san shi shi yasa daga cin waɗanda suka yi riwaya daga Khalid bin Walid radiyallahu anhu akwai shi Abdullah ibn Abbas yana cin almajiransa Ibn Abbas almajirin Khalid ya riwaya a wajensa hajara musliman fi safari samanin ya yi hijira ya musulunta a watan safar na shekara ta takwas bayan hijira watan safar shi ne fi safari tamanin a watan safar na shekara ta takwas bayan hijira sun mashara gaziyan daga nan kuma ya tafi kai tsaye a wannan shekara aka tafi yaƙi da shi fashahi da gazuwata mu'tata ya halarci yaƙin mu'uta da shi aka yi yaƙin mu'uta yaƙin muta an yi a shekara ta takwas yaƙin muta yana ɗaya daga cikin mashahid na as-sanati saminatil hijiriyya shekara ta takwas bayan hijira abubuwa manya-manya sun afku a wannan shekara malamai suna ka daga cin hawadisu a sanati samina akwai islamu khalidin wa amr ibn al-as a wannan shekarar waɗannan jigajigan manya-manyan mutanen suka musulunta wanda sanannu ne su sannan a shekara ta takwas dai aka yi fato makka a shekara ta takwas aka yi yakin hunai a shekara ta takwas aka yi yakin mu'uta malamai sun zaɓi su kira mu'uta da gazuwa duk da annabi sallama bai je ba saboda girman yakin musulmai ba su taba zuwa wani yaƙi mai girman yakin mu'uta ba a wannan lokacin shi yasa sai malaman sira sai suna ce masa ghazwa ruguma annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashhadha duk da annabi sama bai je ba ba da shi aka je ba amma suna ce ma yakin ghazwa mun gane واستشهد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة jagororin nan guda uku na annabi sama wanda annabi sama ya sa su su tafi yakin mu'uta dukkanin su aka kashe su na farkon su shine Zaid ibn Harisa na biyun su shine Ja'far ibn Abi Bakr Ja'far ibn Abi Talib sai na ukun su shine Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu guda biyun farko muhajirai wato Zaid ibn Harisa radiyallahu anhu da Ja'far ibn Abi Talib رضي الله عنه ولن دك ننس مهاجرين سي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أما تين بلنسار هكا أن نزل سما يجيرا تاسو سيوا زيد يشوغ بنشي تواجر idan an kashe zaidu Allah ya ma annabi sama wahayi cewa dukkanin su za a kashe su su shahada sau da kan an kashe zaidu sai ja'far ya karɓi tuta in an kashe ja'far radiyallahu anhu to sai Abdullahi bin Rawaha ya karbi tuta annabi sun bai faɗi cewa za a kashe Abdullahi bin Rawaha ba sau da aka da aka je yaƙi dukkanin su sai aka kashe su yaƙi ne da musulmai ba su taɓa zuwa kamar sa ba kamar yadda aka ambata a baya malamai suna cewa rundunar musulmai ga baki ɗaya bata wuce dubu goma ba wasu kuma suka ce ta kai dubu talatin amma ta kafare ta kai dubu ɗari biyu sau da ka yaƙi ne na tashin hankali larabawa ne amma kuma masu bin mulkin rumawa saboda sun samu magoya baya sun samu goyon baya daga rumawa suka ba su gudunmuwa mai ƙarfi rasasina su ne aka yakin da su rasasina laraba ne amma ta nafsahu suka zama kiristoci saboda suna ƙarƙashin shugabancin sarkin rum saboda aka je aka yi wannan yaƙi aka kashe dukkan waɗannan umara'un guda uku radiyallahu anhu shi ma lai lissafa mana su a zahabi rahmatullahi alaihi ya ce maulahu zaidun ai maulan nabi sallallahu alaihi wasallam zaidun al-muhammadiyyu ko al-hashimi zaidu maulan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wabnu ammihi ja'far ibn ja'far zul janahaini sannan sai dan babbansa wato yayin sayyidina ali radiyallahu anhu shine ja'far dan babban annabi sama wanda ake ce masa zul janahai wato ma'abuci fukafukai guda biyu a aljanna sirarsa ta gabata a baya dukkansu sirarsa ta gabata a baya sannan wabnu rawahata sannan sai sayyiduna abdullahi ibn rawaha dukkan waɗannan su ne umara'u jaishi mu'ta da su ne suka je kuma dukkanin su suka yi shahada Allah kara musu yadda wa baqiyal jaishu bila amiri sai rindina fa ta koma ba shugaba an kashe umara guda uku da manzo Allah sama ya nada su fata'ammar alaihim fil hali khalidun sai aka yi ittifaqi Khalid bin Walidi radiyallahu anhu ya zama shine shugaban su a wannan yanayin wa akhadha rayata sannan ya karbi tuta wa hamala alal aduwi ya kai ɗauki ya kai hari ga abokanan gaba fakanan nasru sai aka ci nasara wa sammahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam saifan lahi annabi sama ya kira shi da saifun lahi masdulu wato kan sakalin Allah jararre wannan kamar yadda muka faɗi a baya kai tsaye mala yana kawo mana wannan maganar ne daga cikin littafin shehu alamin nubala da kuma tarihul islam na al'imamu zahabi rahmatullahi alaihi to wannan a takaice shimfiɗa ce a game da wane ne Khalid bin Walidi radiyallahu anhu ina ganin ko wanda aka tsaya ai ya isa sayyidina Khalid radiyallahu anhu falala Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare su dukkanin su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam